بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litinin shida ga watan al-muharram hijira na da 1437 wanda shi daidai da sha biyar ga watan oktoba 2015 miladiya wannan shi ne darasi na hudu daga cikin jerin giyar darasin littafin wasiƙatul ikhwan لتبيين دلالات الكتاب والسنة والإجماع واللفر شيخ مجدد عثمان عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن الفوجي Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi littafi ne da ke ƙwarin yi mana bayani dalla-dalla da kawo hujjoji game da ainihin wato nisan tabbida da kuma yin aiki da abin da ke ta ce tabbata a sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda muka karanta a jiya shehu jaddi usmanu yana kwadaitar da mu kuma yana jan kunninmu game da barin yin wani aiki wanda ya saba wa na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda muka ce dukkanin aikin da bawa zai aikata a rayuwar ta duniya to wajibin shi ne ya yi koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam amma idan ya yi ƙirƙira ko ya aikata ina gani ko kuma ina ga ya dace amma wannan ina ganin din nashi bai dace da abin da manzon Allah ya karantar ba to lallai yana yin aikin baban giwa ne yana ainihin ɓata kansa lokaci ne wannan aikin nashi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba Allah madaukakin sarki ka tsare mana ayyukanmu gabarin bid'o'i waɗanda suke muharramai waɗanda Allah ta'ala baya su Shehu Usman dan Fodiyo yana ci gaba da bayyana mana dalilai masu ƙarfi na wajibcin yin riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah da kuma ainihin wato ijma'in musulmi akan wata wani al'amari daga cikin abin da ya kawo mana yake cewa akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ya mafarki wata rana yana cikin yin bacci sai mafarki kamar yadda muka sani tasbihi na bayan sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a raka yin 33 ne subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 shi ma a cikin dari da fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mutum yayi wannan manzon Allah yake cewa Allah madaukakin sarki ya yafe mishi kusakurai shi ko da wannan laifin sun kai ainihin wato yawan kumfan teku wannan malami sai yake ganin cewa to ai ba matsala shi yana ganin zai iya yin ɗari a kowane tasbihi zai yi ɗari a kowane tahmidi zai yi ɗari a kowane takbiri zai yi ɗari takajirin wannan yana nuna cewa shi yana da ƙarfin gwiwa ma'ana shi yana da iyawar da ko ikon da zai iya yin sama da haka to tunda manzo Allah ya ce ai 33 ne shi bari ya ƙara akai ma ya ninka so uku yana ganin cewa wannan zai kai shi gaci wannan malami kamar da malam dan fudu ya kawo mana wata rana ya kwanta bacci da daddare sai ya mafarki gashi nan an yi tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya tara mutane baki daya a farfajin kiyama sai wani mai kira ya zo yana kira yana cewa jama'a ina masu yin zikiri bayan sallah bayan sallan farilla su zo su karɓi ladansa a nan ya ce sai na je nima ina ta tarmutsu da su ana ta ɗaukar lada a ba wannan a baya wannan lada a baya wannan lada a baya wancan lada a baya wannan lada ya ce can ina ce ni ba ba ba ni ba sai mala'iku suka kawo da kai suka kyale ni can da na matsa suka ci kai ana fa baiwa masu yin tasbihi a bayan sallah wannan ladan kai kuma baka da komai a wajen mu sha ya za ku ce bani da komai bayan tasbihin nan ma talatin da uku ake yi ni kuma ɗari ma nake yi sai suka ce da shi to ai abin da kai bai dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ka sabawa ma'abocin shari'a wanda ya kawo wannan shari'a ta musulunci don haka ba ka da ladan komai a wajenmu nan da nan wannan malami ya farka daga bacci a firgice sai ce sai na tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan cewa ba zan ƙara yin ƙari akan abin da shari'ar musulunci ta tabbatar ba da komai ba wani abu zan ƙara ƙarawa in abu so ɗaya aka ce a yi zan yi so ɗaya in wuce idan so biyu aka ce a yi so biyu zan yi in wuce wanda wannan yake nuna maka sharri na ainihin wato aikata aikin bid'a a cikin addini ko ƙari akan abin da Allah ya kawo domin cin gyaran Allah ne ko ƙari akan abin da manzon Allah ya karantar shi ma wannan cin gyaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar nunawa aikinka nunawa cewa yake manzo Allah bai san wannan abin alheri bane sai ya ki kawowa wanda kuma Allah ta'ala ya faɗa mana cewa manzo Allah baya ruwan wahayin da Allah ta'ala ya bashi ina fata an gane alquran ya ce wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidanin manzo Allah bai zamto mai ruwan abin da Allah ta'ala ya bashi ba na gaibi na wahayin Allah bai zamto mai ruwa ba Allah madaukakin sarki ka datar da mu akan bin sunna kuma ka ɗauki rayuwar mu akai Malam Usman dan Fodiyo Allah madaukakin sarki ya ji ganshi ya ci gaba da cewa Unzuru ya ikhwani ku duba ku gani ya ku ƴan uwana musulmi ma ajra Allah li ba'd al-akabir min al-ulama irin abinda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato zartas ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai bisababil bid'atil makruha wannan abin fa ya faru ne saboda wata bid'a wacce take mummuna fa kaifa bil muharrama to menene tsammaninka ga wanda yake aikata ainihin wato ainihin wato bid'a wacce ta haramu wancan mummuna ce wancan kuma muharrama ce ta yaya za ka haɗa ma tsakani ba ta kai muharraman ba ga hukuncin da Allah ta'ala ya masa wanda aka nuna masa cewa ba za a ba shi sakamakon komi ba a lahira ina ga kuma wanda ya aikata bid'a muharrama li'anna ziyarata fi tasbihi bid'atun makruha domin ƙari a cikin tasbihi da mutum yake faɗin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yin ƙari akan yadda manzon Allah ya karantar ya ce bid'atun makruha bid'a ce a bar kyama فكل من يضيف البدعة إلى السنة كان جميع عمله كالعدم dukkanin wanda zai aikata wani aiki na shari'a sai ya gwama wannan aikin da wata ya gwama wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata bid'a kana jami'u amalihi kal adam malam dan fudu yace to gaba daya aikin shi ya zama kamar babu ne kamar mutum ma da bai aikin bane kwata kwata saboda aikin lalatacce ne wa ma'wahu nar kuma makomar mai aikata irin wannan aikin jama'a shine wuta kuma ku je da malam dan fodi ke tsoratar da mu game da wuce iyaka game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karanta malam dan fodi yace a'azana Allah yace Allah madaukakin sarki yayi mana tsari ga barin aikata wannan to jama'a kun ji bid'a ce makaruhiya ta sa an lalata aikin mutum gaba daya ina kuma ga muharrama malin dan fodiyo ya ce to lallai dukkanin wanda yake ya hada wata sunna ta manzon Allah da bid'a to aikin shi kamar babu ne kuma makomashi ta ce wuta Allah ta'ala ya tsare mu sai ban dan fodiyo ya ce Allahumma waffiqna li tibai sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ka datar da mu wajen bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bi jahihi indaka saboda ainihin daraja da yake da shi a wurinka a wannan gabar da dan fudiyo yayi wannan maganar cewa bi jahihi indaka shin ya halatta mutum ya roki Allah da darajar ɗaya daga cikin ababen halitta malamai sun yi maganganu akan wannan yana daga cikin abin da malamai suka bayyana cewa bai dace ba ainihin wato yin tawassuli ko kamun kafa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma baya tauye darajar manzon Allah da komai ina fata an gane abinda malamai suka faɗi game da wannan suna cewa lallai babu wani ainihin wato hadisi wanda yake ingantacce da ya tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake tabbatar da wannan dalili hadisin da yazo yake bayani game da cewa tawassalu ila Allah bijahi ku yi kamun kafa zuwa wurin Allah da darajata فإن جاهي عند الله عظيم domin daraja ta a wurin Allah mai girma ne wannan hadisin jama'a hadisin ƙarya ne hadisi ne wanda bai tabbata ba sanadan wa matnan ta hanyar isnadin sa bai inganta ba haka ta hanyar matanin sa tunda ko hadisi ne wanda yake bara gurbi jama'a wanda kuma ya shahara a hasunan mutane hatta wasu daga cikin malamai zaka ji suna ambatawa to wannan hadisi jama'a bai inganta ba kamar yadda malami suka yi bayani kuma duk malamin da ke kawo wannan hadisin ya faɗa maka a cikin wani littafi ne zai samu wannan hadisin misali a cikin bukhari ne a cikin muslim ne a cikin muwatta malik ne a cikin sunan darimi ne a cikin sunan abi dawud ne a cikin sunan tirmidhi ne a cikin mu'jam ne na at-tabarani a cikin mu'jamul wasit ko ko ainihin wato mu'jamul kabir ko mu'jamul saghir a cikin al-musannaf ne na Abdul Razzaq a cikin al-musannaf ne na Ibn Abi Shayba a cikin sharh sunna ne na ainihin wato Abu Mas'ud wanne ne da gaske a wani littafin ne aka wannan hadisi domin kila wani zai ce to ayya za a yi hadisin da aka saba ana karantawa kullum ce eh hadisai nawa ne waɗanda aka saba ana karantawa amma kuma ba su inganta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kuma ijma'i ne a wajen malamai cewa bai halatta ba a yi aiki da hadisi wanda yake mushi Imam Al-Albani ya kawo wannan hadisi a cikin littafinsa mai suna Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa wal mawdu'a wa ta'thiruha as-sayyi fil umma yayi bayanin wannan hadisi haka nan idan karanta littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi shi ma ya kawo wannan hadisi ya kuma yi bayani akan sa a cikin wani littafi mai suna Ziyaratul Qubur wal Istinjad bil Maqbur haka nan malamai da yawa sun kawo waɗannan hadisai sun yi bayanin cewa wannan hadisi bai inganta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi yasa bai taba tabbata ga ɗaya daga cikin sahabbai an samu yana cewa ya Allah ka bamu kaza dan darajar manzon Allah ba ina fata an gane ba kuma dan manzon Allah ba shi darajar ba manzon Allah yana da daraja yafi kowa daraja a duniya amma jama'a ba a bautawa Allah a ka'ida sai da abinda Allah maɗaukakin sarki shar'anta da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a sunnarsa ingantacciya amma abin da ya zama bai tabbata ba a sunna yana da rauni tatsuniya ce wani ya je kawai ya ɗebo ya kawo to jama'a kai tsaye ba za a ɗauki wannan aiki da shi ba ina fata an gane domin kila wani zai ce to kuma kaji sun ce manzon Allah ba shi daraja kila abin da za a iya yin magana kenan a ce to eh mu mun ce manzon Allah ba shi daraja ai kaza da kaza da kaza duk dai abin da za a faɗa za ka tadda cewa hayaniya ce babu wata hujja mai ƙarfi saboda ƙa'idan addini jama'a duk abin da za ka faɗa ka tabbatar kana da hujja kuma kana da wani asaratin min ilmi jama'a an gane wannan ko zamto kana da wani abu na ilimi wanda shi yake jagorancin ka zuwa ga aikata wannan abu ba kawai abin da ka saba ji ana faɗa ba ko abin da ka ji malaman ka suna faɗa ba domin a cikin malamai kamar yadda muka sani akwai mugayen malamai wanda dan fodiyo zai zai zo yi bayanin sa a cikin wannan littafin jama'a ina fata an gane shi yasa kake ganin cewa wani bawan Allah wata rana ana sallah a masallacin juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya khutba wannan mutumin ya zo manzon Allah ya khutba ya ce ya rasulullah ka roƙa mana Allah Allah ya bamu ruwa manzon Allah ya addu'a ya ce ya Allah ka bamu ruwa Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza ba su tashi daga masallaci ba sai ga ruwa ya fara sauka haraka waye gari annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada yana sa goshinsa a cikin ruwa a cikin tabo a cikin masallacinsa mai albarka jama'a an gane wannan ko wannan tabbataccen abu ne wannan wannan abin ya faru haka nan zamanin Umar bin Khattabi radiyallahu anhu a shekarar ɗan kira amur ramada shekarar da aka yi wani fari mai tsanyi a garin madina wanda ya yi sanadiyyar mutuwar mutane da yawa umar ɗan khattabi da ya zo za a je a yi sallar roƙon ruwa sai ji sai ɗauko al'abbas baffan manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taho da shi yake cewa mun kasance a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke raye muna yin tawassuli da annabinka Allah madaukakin sarki ya shayar da mu ruwa yanzu tunda manzon Allah ya rasu muna yin tawassuli ne da baffan annabinka shine al-Abbas mai riwayar hadithin yazo kamar da Ibn Kathir ya ruwaito a cikin al-Bidayah wan Nihaya al-Abbas yazo yi wa mutane khutba yi musu wa'azi sannan ya wuce gaba je yi musu sallah bayan ya gama sallah sai al-abbas ya gurfana akan gwiwoyinsa ya dinga roƙon Allah ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah kai mana kaza nan da nan kawai bayan an gama wannan sallan sai ga me sai ga ruwa ya sauka da yawa daga cikin malamai waɗanda ke yi cewa ana iya yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye suna kafa hujja ne da maganar Umar bin Khattabi cewa muna yin tawassuli da annabinka amma abin da ya tabbata kamar yadda malamai suke bayani kamar yadda ya zo a cikin Fathul Bari kamar yadda ya zo a cikin Umdatul Qari sharhin Sahih al-Bukhari domin ba kawai da ka karanta hadisi bane kwaya dai kai haka ka ce to ai wannan hadisin abkaza yake nufi sai ka je ka duba wani fassara malamai suka yi mai suwaye magabatanka akan wannan fasarar da kai kake yi malamai suka ce abinda umar yake nufi shine zamanin manzon Allah muna cewa manzon Allah ka roƙa mana Allah ya mana kaza kamar da ukasha yayi ana zaune manzon Allah ya ce akwai wasu mutane dubu saba'in a cikin al'ummata waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba babu azaba babu hisabi sai ukasha ya ce ya manzon Allah ka roƙa min Allah ya sanya ni daga cikin su sai manzon Allah ya ce eh kana cikin su ina fata an gane ki daga ashe roƙa musu kamar yadda wani sahabi ya zo ya manzon Allah ka faɗa min wani aiki da zan yi wanda zan samu kusanci da kai a cikin gidan aljanna ni ina son kawai zama makoshin kai a gidan aljanna sai manzo Allah ya ce mai tufa'inni ala nafsika bi kafarati sujud kai kokari ka zanto mai yawan yin sallah in kai haka to lallai zaka zama daga cikin wanda zai makotaka da ni wannan mutumin da ya shigo masallaci me ya shi wa manzo Allah ya manzo Allah ka roka mana Allah ya ba mu ne ya ba mu ruwa shine abin da ya tabbata a ayyukan sahabbai kuma daga cikin nau'i na tawassuli akwai tawassuli da addu'an salihin bawa ina kuma ga addu'ar annabi wacce ita ce mafi daukaka mafi daraja ina fata an gane yayin da kace wane yi min addu'a ka taimake ni da addu'a akan bukata ta kaza idan da zai daga hannu ya maka addu'an in ka tashin addu'a zaka ce ya Allah ni ina ina kamun kafa da addu'an da wane yayi min ya Allah ka biya bukata ta kaza da kaza sai Allah biya maka bukatunka na alkhairi wanda wannan nau'in na tawassuli ya tabbata jama'a da al-Abbas ya zo yayi wannan mai al-Abbas ya zo yayi addu'a yayi ko na Allah ya shayar da su ruwa kenan da yace muna yin tawassuli da al-Abbas bayan nufin da ratin Abbas ba shi a karan kanshi Abbas na kai tawassuli shi ko ko addu'an da yayi addu'ar da yayi ina fata an gane jama'a don akwai maganganu da za ka dinga ji malamai suna yi game da irin wannan sai wani ya dage yana zafi yana zagi yana cin mutunci ba haka ake karantar da addini ba ana kage ba haka ake yi ba duk abin da za ka yi ka biyo da shi ta hanyar hujjoji ingantattu da maganganun malaman farko domin kai addini ba ka da cewa sai abin da malamai suka kalla Allah ta'ala ya sanar da su wanda duk wanda ya gabace ka to ya fi ka sanin addini kuma ya fi ka ainihin wato fahimtar addini don haka sai a koma a duba aikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina kamar da dan fodiyo yake faɗa akan menene ayyukan su ne da gobe gudana sai in kunci akan wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace don haka kai tsaye ba za mu yi koyi da dan fodiyo akan wannan maganar da yayi ba kokari yake na zuwa kan daidai sai ya kuskure don dama akwai wannan kuma duk lokacin da mutum ya yi ƙoƙarin aiwatar da wani abu a cikin addini ya yi daidai Allah zai ba shi lada nawa lada biyu idan ya yi ƙoƙari sai ya kuskure za ba shi lada nawa lada ɗaya to a nan kuskuren ɗan fodiyo ya yi muna tabbatar shi lada nawa lada ɗaya ƙila kuma wani ya ci a to kai ka isa ka gane kuskuren ɗan fodiyo misali a ba ni na isa ba abinda malamai suka faɗa na haƙaito maka ba magana ta bane magana ce ta malamai malamai suka ce wannan abin bai inganta ba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah madaukakin sarki ya mana gamo da katar to jama'a kun ji malai ya ci gaba da cewa unzuru ya ikhwani ku duba ku gani ya ku yan uwana wajtanibul bid'atal muharrama wal makruha yace ku yi kokari ku nisanci bid'a wacce take muharrama da bid'a wacce take makruha a barka fi a'malikum ad-dunyawiyya a cikin ayyukanku na yau da gobe ayyukanku na al'amarin duniya wal ukhrawiyya da kuma ayyukanku na lahira kada ku yadda ku cakuɗa ayyukanku da bid'a لأن الشيطان دومن شي شيطان أضاف البدعة تحت كل سنة قولية وفعلية شيطان ياي قوكري يا قواما dukkan wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zance da kuma ta aiki yayi kokari ya gwama ta da wata bid'a saboda mene saboda ya bata wa mutane ayyukansu shi yasa Allah ta'ala yake faɗi a cikin suratul Muhammad yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا قوة نسكي إيماني كيو ألا داء كيو منظن ألا داء ولا تبطلوا أعمالكم كدك كسكرك بات أيكم بن ألا شينك بلتاف ألا القرآن بن منظن ألا شينك بسنون سإنجنتتو دو وانا أبدا ذاك قواما لشيكما تو زي شقا ibtalil a'mal sai shiga ayyukan sai ya lalace domin kamar yadda muka faɗa yin wani abu da ya saba sunan manzon Allah jama'a kamar cin gyaran manzon Allah ne ba ma kama ba cin gyaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan ko yawwa dan haka malam dan fodi yake cewa fajtahidu fi daf'iha ya ku jama'a ku yi kokari wajen ture bid'a ku yi ƙoƙari wajen kare ayyukanku daga barin bid'a warji'u balakum fil kitabi was sunnati wal ijma' ku maida hankulanku zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ijma'in musulmi baki da fama ra'aytum fiha faf'alu duk abin da kuka gani a cikin sunnar manzon Allah littafin Allah sunnar manzon Allah ijma'i musulmi to ku yi aiki da shi wa ma kharaja min zalika amma abin da ya fita wanda ba fadin Allah bane ba sunnar manzon Allah bane ba ijma'in malamin musulunci bane fajtanibuhu ku nisance shi ku yi watsi da shi jama'a kun ji nasiyar dan fodiyo ko Allah madaukakin sarki ya ji ganshi ya saka mishi da alkhairi li'anna alkhaira domin dukkanin wani alheri kulluhu fi ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan shi yana cikin bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharra shi ku sharri kulluhu fil bid'a gaba ɗaya sharri ya dunkule ya cure ya mulmule ya nutsu a cikin bid'a wani aiki da zai zama bid'a ne a addini to sharri na nan a cikin shi buhu buhu saboda ka a matsayin kayan dan adam sai ka kula kar ka ce to ai wani ba dan kungiya na bane wani muna sabanin fahimta da shi a'a kai wa kanka adalci ne ka yi ƙoƙari ka bi littafin Allah da sunar manzon Allah tun kana raye idan mutuwa ta zo maka mala'ikun mutuwa suka zo gare ka kana tsammanin ka aikata ayyukan alkhairi sai ga mala'ikun mutuwa kuma sun sauka ka ka samu matsala lokacin da za ka zo ka ce rabbi rji'uni ya ubangiji a madani duniya la'alli a'malu salihan ko da na samu dan aikata wani aiki na gari fi ma taraktu shin abin da ne sakaci na bari a baya Allah sai ya ce da kai kalla ina innaha kalimatun huwa qailuha wannan wata magana ce kawai yake fadi wacce ba za ta taba yiwuwa ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun gaba gare su kuma akwai rayuwar barzakhu har zuwa ranar da za ta tashe sakamakon barzakhu duk wani malami da zai zo ya karantar da kai wani abu da ya saba sunan manzon Allah kai masa biyayya akai ya ja ka zuwa ga shirka da Allah kai masa biyayya akai to a ran tashar kiyama dukan ku za ku yi tarayya ne a cikin gidan wuta saboda kai ka bi son zuciya irin ta malaminka kila saboda ganin girman sa kana ganin in ka saba masa a samu matsala sai ka je kai kanka wuta baka sani ba kuma shi wanda ya jaka zuwa wutar nan shi ne dinga tsine maka a ran lahira ina cewa wallahi ƙarya kake yi ba ina jaka ba Allah ta'ala ya bamu labari irin musayan musayan maganganu da za a dinga yi a gidan lahira Allah ta'ala ya faɗa mana wannan a cikin ainihin wato wannan surar ta sotu saba'in Allah ya mana bayani game da wannan kafirai hasna cewa manzo Allah wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin in kuntum sadiqin yaushe ne wai wannan alƙawarin da kake mana ne idan kai mai gaskiya ne Allah ya ce qul lakum mi'ad yawmin la tasakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun ka ce da su kuna da wani lokaci wanda Allah ta'ala zai tara ku zai haɗa ku a wannan wurin ranar da ba za a yi muku jinkiri ba daidai da tiki ɗaya haka nan kuma ba za a gabatar da ku ba babu jinkiri sannan babu gaggautowa da abin kafin lokacin shi yayi haka nan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa qala allazina kafaru haka waɗansu kafirci suke cewa lan nu'mina bi hadha alqur'ani mu ba za mu taɓa yin imani da wannan alqur'anin ba wala billazi bayna yadayhi kai da abin ma da ya wuce wanda ba qur'anin ba Allah sai ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim ina ma da a ce zaka ga azzalimai mawqufuna inda rabbihim suna tsaye gaba ga ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashin su yana maida ma da sashi magana yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru waɗanda suke masu rauni waɗanda aka batar za su faɗa wa waɗanda su ne masu girman kai ainihin shugabanni akan batar sai laula antum lakunna mu'minin da ba dan ku ba da mun kasance mu'mini a duniya amma ku ka ja mu zuwa ga bata su kuma waɗanda suka yi girman kai su ce da su anahnu sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum mu ne kuke cewa mu ne muka kawar da ku gabarin bin shari'a bayan shari'a ta gabata gare ku ta zo muku yace bal kuntum mujrimin ƙarya kuke yi ku dai kawai mujrimai ne ku dai masu laifi ne ƙarya kuke ba mu ka ja ku ba ba ruwan mu قال الذين استضعفوا الذين استكبروا وان سكي ما سروني ذا سفدا وان سكي ما سجير مكا سي دسو بل مكر الليل والنهار ƙarya kuke yi makircin dare da rana kuke mana ku je ku dawo a kulla kaza a warware kaza a ce ai wani ya ce kaza a ce wallahi sai mun yi kaza bal makarul layli wan nahar id ta'muruna yayin da kuke umartan mu an nakfura billahi mu cewa Allah wa na ja'ala lahu andada musanya ma Allah kishiyoyi wa asarru nadamata lamma ra'aw al'azab za su bayyana nadamun su karara yayin da suka ga azaba suka yi ido biyu da azabar Allah ko wannan kadai ya ishe ka kuma Allah ta'ala ce wa kulluhum atihi yawm qiyamati farda kowa zai je wa Allah shi ɗaya ne tilo wanda zai raka ka gaban Allah mutane ne guda biyu da wanda zai mala'ikan da zai kora ka zuwa gaba wajen Allah da kuma mala'ikan da zai ba da shaida waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo da mai kora ta da kuma mai ba da shaida a kanta Allah madaukakin sarki ya datar da mu asamana Allah wa iyyakum ban dan fodi ya ce to ina roƙon Allah ya tsare ni ni da ku ga barin aikata aiki da bid'a wa dalilu ala wujubi jitinabil bid'a mal dan fodi ya ce har ila yau dalili da ke nuna wajibcin nisantar bid'a qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al hijranul jaizu hijranu hijrani hijira wacce ta halatta a yi hijira ne kala biyu ma'ana ka kawar cewa ɗan uwanka wajen zama da shi da yin mu'amala da shi abubuwa biyu ya kawai ke sa mene ke sa ka kawar cewa ɗan uwanka musulmi kamar da balin ɗan fodiyo ya kawo wannan hadithi hijiranu zil bid'a na farko shine kauracewa ma'abucin aikata bid'a ba ba matsala wannan ka kaurace mai kaki mu'amala da shi kai daidai aw muzhirul kaba'ir ko kuma wanda yake bayyana manyan zunubai karara mutum ne wanda baya jin kunyar kowa a anguwa baya ganin kan kowa da gashi ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya karya wannan ya saci kayan wannan ya mangaru wannan ya saru wannan to irin wannan shi mai halatta kaurace mai a daina zama da shi gaba daya mai bayyana laifi karara shi ma wannan bai halatta ai zama tare da shi ba qala shaykh al-akhdari malan abdurrahman mai littafin al-akhdari ko ahalari ko ahalari ko ko lahallari da muka sa muna faɗi a ƙasar Hausa ya fari a cikin littafin zai cewa ولا يحل له صحبة فاسق mal dan fodiyo sai kawo magana sai yace bai halatta ga mutum wanda yake baligi ba yayi abota da mutumin da yake fasiki wala mujalasatuhu bai halatta ma ya zauna tare da shi ba a wuri guda saboda tsaba jin daɗi ko ɗibe mishi kewa illa li daruratin sai dai da wata larura ta daban in larura ce ta sa ka zauna ba matsala amma ba larura ka zauna da fasiki ko wanda yake ainihin wato mutumin banza wannan bai halatta ba a shari'a an gane ko wa fi umdatil bayan ya zo a cikin littafin umdatul bayan yani abin da yake nufi annahu la yahillu lil mukallafi an yusahiba fasiqan abin da yake nufi mutum wanda yake baligi bai halatta bai abota da fasiki wala yujalisahu li ghairi darura haka nan kada ya kuskure ya zauna tare da shi a wuri daya ba tare da wata larura ba wa kaza kullu man kana ala ghairi istiqamatin hakanan dukkanin wanda ba tsayayye bane a cikin addini jama'a ba shi da tabbata ba shi da tsayuwa da kafuwa akan addini fa yajibu hijranuhu to ya zama wajibi a kaurace masa li'anna at-taba li'anna at-tiba'a yasruqu min at-tiba'i man sahaba ha'ula'i aw jalasahum domin ɗabi'a tana satan ɗabi'a jama'a ba haka bane idan mutum yana aboki da wani mutumin da yake mutumin banza yau da gobe zama da shi kamar yadda yake bahaushe ke cewa ko zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai ko yawwa to in ka zauna tare da wanda yake ainihin wato mai sai da kanwa to lalle kai mata za a bai ga kanka yayi fari eh saboda wannan ka kaba kabin da zai ka dan zuba akan ka yau da gobe yau da gobe zai ka taruwa hawaye gari kai ma kai farin kai kila an ganka ca wani kai ma kafa sai da kan wani kace wallahi zama da su wani mm ba ka ake ba ka ake to jama'a ku ji domin jama'a dabi'a na sata dabi'a shi yasa Bahaushe ke cewa barawo abokin barawo ina fata an gani i mana ba wanda zaka samu yana abota da barawo sai barawo dan uwansa wa annahu yakunu minhum kuma idan mutum ya ci gaba zama da su shi ma wata rana zai zamto ya tsumbula a cikin irin waɗannan mutane ya qaulihi sallallahu alaihi wa sallam wannan ko saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa al mar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin masoyinsa ne duk wanda ka kaulice kaunarsa a zuciya to kai ma kana kan addinin sa ne kamar yadda in kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai sai ce kai ma kana kan addinin sa ne amma idan aka kana tare da ma'abocin bid'a wanda kullun dai ba a da wani aiki kuma sai kokarin jirkita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma la shaka kalamto daga cikin wadancan ne falyakhtar ahadukum man yukhalil manzon Allah ya ce to ɗayan ku sai ya zabi wanda zai abuta da shi duk addinin da abokinka ke kai na kud da kud kai ma kan shi kake don haka ɗayan ku sai ya kula da wa yake yin abota ko da wa zai abota wa qawluhu da kuma faɗin manzon Allah da yake cewa yukhtabaru al-mar'u bi ikhwani ana jarraba mutum ne da ƴan uwansa duk abin da ga yawanci shine ɗabi'a da halayen ƴan uwansa shi ma za a kunta shi da cewa shi ma shine ɗabi'arsa to jawa kun je da malam dan fodiyo yake koro mana waɗannan bayanai Allah madaukakin sarki ka dacar da mu insha Allah ta'ala anan za mu jabirci saboda kurewar lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu akan bin sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka nisanta mu gabarin aikata bid'a a cikin addini Allah muna roƙonka ka sanya kalmar mu ta kashi ta barin duniya ta zamto la ilaha illallah Allah muna roƙonka dukkan marasa lafiya da ke gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka gafarta Allah ka gafarta mana kuma ƙara mana lafiya mai albarka ka ba mu ikon gudanar da lafiya mu ta hanyar da kake so kuma ka yarda da ita ya Allah muna roƙonka yan uwanmu da ake kashewa a sauran ƙasashe baki ɗaya na musulmi a ko ina ne a duniya ya Allah ka san hannun suke ciki Allah ka taimake su Allah ka agaza musu Allah ka cire su daga cikin wannan damuwa da wannan matsala suke fama da ita ya Allah muna roƙonka ka ka sanya su daga cikin bayinka na gari waɗanda ainihin wato kake girmama ladansu ta hanyar jarabtinsu da wata musiba ya Allah muna roƙonka ƙananan yara da aka kakkashe Allah ta'ala ka ji kansu manya ma da aka kashe Allah ta'ala ka gafarta musu Allah ka karɓi shahadar su Allah ta'ala ka sanya mu mu yi tarayya a cikin gidan aljanna fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir annaki cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته